أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna 26 ga watan sha'aban hijira nan ne Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 18 ga watan March ta shekara ta 2023 miladiya mun dawo kan karatunmu na littafin Sheikhul Islami wa Sa'adatul Alami Alhaji Ibrahim Iyas radiyallahu anhu da ake ce masa ruhul adab lima hawa mini kamin wa adabin lura da littafin nan na sharhi na lubbin lubbi muna cikin baitukan da shekul islami wa sa'adatul alami alhaji ibrahim ya radiyallahu anhu yake magana akan nema da abun nema da abun da mutum zai nema da hanyoyin da zai bi wajen nema da shi yake cewa idza talibta matlaban adimta fa ghayruhu yadri wa ma daraita yarfa'u ma yadurru lutfan minhu la tattayiman ilahana fatuqbala shehu radiyallahu anhu yake cewa idan kana da abun nema kana da wani abun nema ka nema ka rasa shi to Allah tabaraka ta'ala shi sun cutar wannan abun kai baka sani ba yana tunkuta abun da zai cutar da kai saboda tausawa da gare shi karka tomi Allah balle ka togarta to me lubun lubbi yana kawo mana adabun du'a laduba na addu'a ai za ka roƙa to in za ka roƙa akwai ladabin da za ka yi a janibin Allah tabaraka wata'ala kafin Allah ya amsa maka to yana gaya mana laduba da ya kamata mutum ya bi su idan yana da bukata ko yana da abun nema a wajen Allah tabaraka wata'ala kamar da aka karanta aka ce dole ya kirja ya kirjadi lokuta madaukakan lokuta shine lokaci abu na farko a cikin lokutan da za ka yi addu'a cikin ladabin neman ka ka nemi lokaci madaukaki kamar shine kamar ranar arfa a cikin shekara kamar watan azumin ramadana kamar a ramadana a cikin wata kamar ranar juma'a a cikin sati kamar lokacin sahur lokacin da alfiji dai kusan ketowa kafin ya keto ranar a kowace rana kenan waɗannan awakatun su ne ya ce su ne awakatun sharifa lokuta da maɗaukakan lokuta da yin za ka roƙi allah to ana so ka roƙi Allah cikin waɗannan lokuta din in kana da bukata wajen Allah to ka roƙe shi a waɗannan lokuta din waɗannan lokuta kuma na farko ya ce mana shine a ranar arfa in dai a rana ne babu ranar da za ka yi addu'a Allah ya amsa maka kamar ranar arfa to shine sai kawo mana yace gashi wa fil hadith khairu du'a yawm arfa خير الدعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفي الحديث يا أبواتي حديثي خير الدعاء يوم عرفة وفي آه الهيرين الدعاء شين الدعاء رانا عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي ما في الهيرين أبونا نفر آني دعنا وانا سكرلوك أبني شين لا إله إلا الله babu wata da gaskiya sai Allah wa da shi kadan sa la sharika lahu bashi da abokin tarayya lahul mulku mulki yana gare shi wa lahul hamd godiya tana gare shi wa ala kulli shay'in kabir shi mai iko ne akan komai afdalu du'a du'a yawm arfa a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace mabibicin addu'a shine addu'a ranar arfa wanda hadisin asabu sunan sun kawo shi tirmidhi da sa'i ibnu majah abu dawud sun kawo shi sannan kuma mai attajin jami'ar lil'usul ya kawo wannan hadisi to wannan hadisai guda biyu su ya kawo maka akan falala na rana in dai rana ne a cikin shekara da za ka roƙi Allah idan kana da bukata babu kamar ranar arfa babu kamar ranar arfa da sai ga maka hadisan ga sunan nan ya ce alaihi sallallahu alaihi ya ce mabibicin addu'a shine ranar arfa ka roki Allah ranar arfa in kana da damuwoyinka in kana da in kana nema da shi yace idza talibta matlaban idan kana da abun neman da kake nema to ka nema a wajen Allah ranar arfa ka roka a wajen Allah ranar arfa sannan ko in magana ce zaka yi ba addu'a ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace mabibicin abin da na faɗa ni da annabawa da suka zo kafina shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan shine mafificin zikiri kenan mutum ya faɗi la ilaha illallah guda wani hadisin ya taka dama akan la ilaha illallah mun kawai ba ba an hada da sauran ba to duk wanda durwa sun zo kenan cewa babu abubuwa da gaskiya sai Allah wa da shi kadansa la sharika lahu bashi da abokin tarayya lahul mulku gare shi mulki yake wa lahul hamdu gare shi godiya take wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai to wannan shine mafificin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da annabawan da suka zo kafin sa kai ma ana so ka cika ka yawaita faɗansa a cikin maganganunka ka yawaita yin haka da kaga ranar arba bayan kana yin addu'a kuma sai kana yin zikirin kenan sai za ka ga abin da aka fi ranar arfan nan zikiri ne an rinka yi kenan za a je a tsaya a filin arfa a yi ta zikirorin nan har sai rana ta faɗi tukunna shi za a ta yi kuma ta doyi sannan alaihi salatu sallama ya faɗa a cikin wani hadisin har yanzu ya ce abdalu du'a du'a yawm arfa mabibicin addu'a shine addu'a ranar arfa to ya baka hujjar kenan hujjoji na cewar ka yi addu'a a cikin wata rana a shekara sannan zai kawo maka hujja kuma na yin addu'a a wasu lokuta din ya ce yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila samai duniya hina yabqa sulusul sulusul laylil akhar yaqul man yad'uni fa astajibu lahu man yas'alani fa atiyah man yastaghfirni fa aghfirlah ah ya kawo wani hadisin wanda Imam Tirmidhi ya kawo shi yana cewa Allah tabaaraka ta'ala yanzulu rabbuna tabaaraka ta'ala ubangijin madaukakin sarki yana sakkowa wannan duniya kullu lailatin kowane dare ila sama'i duniya zuwa ga wannan sama ta duniya din hina ya buƙa sulusul lailul akhir lokacin da kashi ƙarshe na sulusun dare ya kama ɗaya bisa ukun ƙarshe na dare ya kama ya kulu yana cewa man ya da'uni fa astajibu la waye zai roƙe ni na amsa masa man ya tsalani fa atiyahu waye ne a wato waye zai kira ni na amsa masa man ya da'uni fa astajibu la waye zai kira ni na amsa masa sannan man ya tsalani fa atiyahu waye zai roƙe ni na amsa masa man ya yastaghfirni fa aghfirlah waye zai nemi gafara na gafarta masa عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي دعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات وأن حديث وأن شيما آه إمام الترمذي يا كاوشي دقى أبي أمامة الباهلي كان الله قال مسجد يا يا رسول الله wace addu'a ne aka fi ji idan mutum ya roƙi Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa jawful layl al-akhir karshen dare karshen dare idan dare ya zo karshe kafin alfijir ya keto wa dukkan salawat da ko bayan salloli al-maktubat na wajibi bayan salloli na wajibi din to anan wajen yana maka magana akan lokutan da ake addu'a hadisi na bakwai ya ce duk da hadisin zai jawo wasu maganganu kuma a cikin sa ya ce yanzu da rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ubangijin mu yana sauka ko ubangijin mu yana sauka madaukakin sarki a kowane dare ila sama'i duniya zuwa ga sama na duniya shine ya baka sulusul layl al-akhir lokacin da sulusun dare na karshe ɗaya bisa ukun dare na karshe ya kama to Allah tabaraka wa ta'ala yana saukowa wannan duniya sai ya ce waye zai kira ni na amsa masa waye zai roƙe ni da bashi waye zai nemi gafara na gafarta masa to kamar yadda nace wannan hadisin zai ja sharhi sosai sai an yi bayanin menene yake nufi a shi annabi sallallahu alaihi wasallama idan zai isar da sakonsa dole zai mana magana ne ta yadda hankalinmu zai kama ta inda za mu iya gane ba zai yi maganar a gagara ganewa ba wani lokaci kuma zai yi sai wasu su gane wasu kuma za su gane ba saboda haka yanayin kowanne ana yin sa za a iya yi wanda hankalin kowa zai zauna a ciki a nan wajen an ce Allah tabaraka wataala yana saukowa kowane dare zuwa ga sama ta duniya lokacin da sulusin ƙarshe na dare yayi to kaga a nan wajen in baka mai da hankali ba da tunaninka da nazarinka da komanka sai yana kawo maka ai Allah yanzu yana can a sama can wata sama ne yana zaune in asuba ta yi zai gangaro sai ya sakko sai ya dawo saman duniya sai ya zauna ko ba gaba sai ya dawo saman duniya sai ya zauna sai ka roƙe ya ce waye ne zai roƙe ni da amsa masa waye zai kira ni da amsa masa waye zai roƙe ni da amsa masa waye zai nemi gafara na gafarta masa sai ka faɗi haka ka zauna a kayi kaga ka shiga cikin mujassima kenan ka mai da Allah jiki ka mai da Allah jiki sannan ka masa makani ka ce gace gace inda yake zaune duk wanda kace yana wuri kaza in kace wane yana waje kaza kana kana nufin baya wancan wajen haka ne ko yanzu idan kace wane yana cikin masallacin nan kana nufin yana asibiti yana masallaci nan baya asibiti kenan ko to saboda haka in kai makani wa Allah tabaraka ta'ala kace Allah yana waje kaza to baya wani wajen kenan to shine inda matsalar take amma wannan hadisin an gaya mana ne yadda hankalin mu zai kama ba wacce ma'anar ake so ka kawo cikin zuciyar ka ba ana gaya maka cewa idan kana neman kusanci da Allah tabaraka ta'ala to ka tashi a ƙarshen dare ba wai ana gaya maka cewa wai Allah yana sama saman sama ba inda ai saman sama ake magana nan ba ko kaga yanzu da ji Allah na sama sha wala nan wajen tunda an ce me yanzu da rabbuna tabaraka ta'ala kullu yati ila sama'i duniya zai sauko zuwa ga sama ta duniya to yanzu in kace yana sama sama ta ina kenan ta lahira kenan ko ta ina yake misali ko tunda ce zai sauko sama ta duniya ne kaga wato idan ba asuba ne sai lokacin asuba ne ba baya sama ta duniyan ba yana sama ta ina kenan to saboda haka shiga cikin wannan wahala ne kawai Allah ya riga ya faɗi cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah ya tare da ku duk inda kuke shikenan ka tsaya nan kawai ya fi maka sauki amma in kai wa Allah makani to za a samu matsala za ka sha wahala kamun ake suka gane nan kawai kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala in kana so ka samu to karshen dare ne kawai shine abin da ake ga maka amma kar ka mai da abun ya zama jiki ka mai da Allah jiki she yana cewa radiyallahu anhu da aka ja masa irin wannan hadisin wanda ana kama hujja cewa ai Allah yana sama kaza kaza sai ce to kuma a ce gashi yana sakowa shehu mu mulamu shehu shakbar sun goci radiyallahu anhu yake cewa to yaji da kace Allah yana sakowa zuwa sama ta duniya idan ƙarshen dare ya zo ƙarshen dare na ina kenan na najeriya ne ko kuma na amerika ne ko ai su kan lokacin da garin mai waye su kuma sha biyu dare su da ta ko kuma akwai kasashen da su ba a musu ma ba a musu ma daren ko ko kuma ana ɗaukar lokaci kafin a yi dare ya yi tsawo ko wani abu kama da wannan to Allah ka kasu ake kenan ya shiga shiga ne ya shiga ne ya shiga ka ga sha wahala in ka masa shi ka ga sha wahala kenan to saboda haka ka bar shi kawai a matsayin Allah tabaraka wa ta'ala idan kana neman kusanci da shi to ka zo da shi ka kusance shi lokacin asuba kusan asuba ne Allah yana cewa waye mai roƙon sai amsa masa waye mai neman biyan bukata biya masa bukata sannan hadisin sai na wa wata bahiri kuma an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara musu cewa wani addu'a da aka fi ji ita ce addu'a da zaka yi ta a ƙarshen dare da kuma bayan salloli bayan salloli maktubat salloli na wajibi sallan azhar sallan la'asar magariba isha'i asubahi wannan salloli karo ya Allah bayan salloli na Allah zai amsa maka amma yanzu wani yanda ka san yana kan wuta ana assalamu alaikum zai kip ya tashi ina zai ji Allahu alam yana sauri kenan zai da jin waje to wannan ma lokacin amsa addu'a ne da shi yace idza talibta matlaban adimta hudin idan kana neman abun nema to lokacin neman ake ga maka har da wannan lokacin ake وقيل إن يعقوب عليه السلام إنما قال سوف أستغفر لكم ربي ليدعو في وقت السهر وقيل إنه قام في وقت السهر يدعو وأولاده يؤمنون خلفه فأوهى الله عز وجل إني قد كفرت لهم وجعلتهم أنبياء وقيل أنت إن يعقوب عليه السلام لله النبي يعقوب عليه السلام إنما قال شياتي سوف أستغفر لكم ربي lalle zan nema muku gafarar ubangiji na liyad'u fi waqti sahur saboda zai addu'a ne a lokacin sahur faqila sai aka ce innahu qama fi waqti sahur lalle ya tashi lokacin sahur kafin alfir ya jeto yad'u yana yin addu'a wa auladahu yu'minuna khalfahu ayyansa kuma suna ta'amini a bayan suna fadin amin amin a bayan sa bawa Allah azza wa jalla sai Allah madaukakin sarki ya masa wahayi inni qad ghafartu lahu lalle na gafarta musu wa ja'altuhum anbiya sannan na sanya su su zama annabawa sanan kuma ana ba mu kissar annabi yaqub alaihi salam da ƴaƴansa kamar yadda muka sani mun riga mun san kissan ai a gurguje in muka gani ai annabi yaqub alaihi salam da ƴaƴansa ya fi son annabi yusuf alaihi salam soyayya ta yawa sauran ƴaƴan ƴan uwan annabi yusuf din suka shirya kaidi suka rage annabi yusuf alaihi salam suka tafi da shi suka jefa shi a rijiya suka ɗauko a jini na ƙarya wa jawa la qabisi bi damin kadhib suka zo da shi a cikin rigarsa suka ce kura ta cinye shi suka kawo mahaifin da dai abubuwan da aka yi sun riga sun ce bayan sun yi haka da suka yi haka sai annabi yusuf ya shiga gwamnati da ya shiga duka mun sani ya yi fada gidan wani sarki na misira har ya zama shi ne sarkin aka yi ta abubuwa ne har ya zama yan nasu suna zuwa suna neman ya taimake su da abincin da za su ci har ran da suka shiga wahala suka ce ji na bibidati mujizatin fa afina alkhayla tasaddaq alaina yanzu kan babu kudi ma kayan mu ne muka kawo a yi kakara da su a babu abinci to aka yi haka dai ya gane sun sha wahala ya fito nuna musu shi da yusuf dai suka ce to shi kenan a shi kai ne wa yusuf to suka dawo wajen baban sai ba su riga suka kawo baban su baban su ma har idon sa baya gani sosai saboda wani kuka na rashin annabi yusuf alaihi salam sai suka kawo idon sa ya dawo sai suka ce qalu ya abana fadil na zudubana inna kunna khati'ina ya babana ya babanku ka nema mana damara mun yi laifi mun yi kuskure qala sawfa astaghfiru lakum rabbi sai ce da sannu zan nema muku gafaran ubangiji na a lokacin bai ce to shikenan ya daga hannu ya Allah ka gafarta musu da yi ba to wannan shine wajen da ake so ka gane bai bai roƙa musu Allah a lokacin ba sai ce sawfa astaghfiru lakum rabbi zan nema muku gafaran ubangiji na kaga yanzu zaka zo ka nemi addu'a ka ce a maka addu'a ce to sai da ce a ai kai dai yanzu ne kake so ai ta akwai lokuta ai wargila akwai lokacin da shi wanda ka roki ya maka addu'a ko kuma wanda zai maka addu'a ya ga cewa wannan ne lokacin da ya dace a roki Allah a lokacin da annabi Yusuf a annabi Yaqub alaihi salam ya yanzu suka ce sun duba a roka musu gafaran Allah cewa ai to za ne ba mu amma bai musu addu'a ba a lokacin aka ce ya tashi lokacin sahur ne kafin rana ta kai wannan ai kafin alfijir ya keto ya tashi sai ya yi addu'a a lokacin ai mun karanta baya wa bilis ya yi ruhun ya sassiruna su bayan Allah su ne wanda lokacin sahur kafin alfijir ya suke suke bari a lokacin kaga ya ce so ba astaghfirullahu rabbi kaga zai koma wancan lokacin kenan ya nema musu gafara sai a wannan lokacin ya tashi ya nema musu gafaran kuma ya tashi ya nema musu gafara shikenan yana addu'a ɗayan nasu na cewa amin amin amin amin a bayan shikenan sai Allah ya gabarta musu bayan Allah ya gafarta musu kuma sanya suka zama annabawa gaba ɗaya musu suka zama annabawa yan uwan annabi a yan uwan annabi Yusuf alaihi salam na mu'mina da kaji sharifa ma bai da azanaini azanu wa iqamatu wa waqtu nuzul al-maqri wa waqtu zawal yace a cikin lokuta madaukaka da ake zuka roki Allah a cikin su tsakanin lokutan kiran sallah guda biyu idan azan lokacin kiran sallah bayan kiran sallah zaka addu'a lokaci shi ba na karba bayan iqama zaka addu'a lokaci shi ba na karba sannan da lokacin da ruwa ke sauka zaka addu'a lokaci sannan da lokacin da rana take karkata lokacin da rana ta yi zawali ana addu'a lokaci kabila hadisi ya zo a cikin hadisi ina bawa abuwa sama'i تكتب عند زوال الشمس فلا تر ترتج أي لا تغلق حتى يصل الظهر فأحب أن يصعد لي فيها خير النبي صلى الله عليه وسلم يأتي هنا باب السماء إلى اللي بوهم من سماء تكتب عند زوال الشمس أنا بودي سوء لغة درانك ككتا فلا ترتج أي لا تغلق أي بعرف سوء حتى يصل الظهر حتى يصل الظهر فأحب an yi su'ada da fiya kai sai nake so ana daga alheri yana zuwa mun a wannan lokaci da saboda ka idan rana ta yi kafin a sallah azhar wannan ma lokacin addu'a ne idan mutum yana da bukatu zai yi a lokacin addu'a la yuraddu bain al-azan wal iqama ba mai da addu'a da aka yi tsakanin kiran sallah da iqama tsakanin kiran sallah da iqama addu'a da aka wannan lokacin ba mai da ita bayan iqama sallah yake yi azan wal iqama na din bayan kiran sallah ka bayan iqama qalu wa ma za na qulu ya rasulullah suka ce amma kin Allah bi zamu da cewa qala sallallahu alafiyata fi dunya wal akhirah yace kuna roƙon Allah ba ku lafiya a duniya da lahira shi da ke so ku addu'a da ke so ku yi kenan Allah ba ku lafiya a duniya da lahira saboda duk abin da zaka gina bayan Allah ya baka lafiya to ina ga za mu dakata eh yi wa waɗannan masu abu suna yi ya kamata mu tsaya saboda muna cikin magana dai akan insha Allah akan lokutan da ya kamata mutum ya roƙi Allah a cikinsu a waɗannan lokuta insha Allah a cikinsu za mu ɗora idan mun sake zama a karatu na gaba kuma da shi ya ce za ka luce matsalaban adintahu idan kana da abin nema kana da abin da za ka roƙa ka roƙa wajen Allah ta baraka wa ta'ala to a nan shi ya gaya maka irin wannan lokutan ake so ka roƙi Allah a cikin su za mu dakata nan insha Allah wannan karatu kamar yadda aka sani zai ci gaba a cikin watan Ramadan za a dora daga inda aka tsaya za a ci gaba da yinsa in Allah yadda abinda makaranta daidai Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah gafarta mana abin da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa mu gane abin da shi yake so mu gane a cikin wannan tambayi tuna masu albarka albarkaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan zabe da aka yi Allah zaba mana shugabanni wanda za su mana adalci Allah zaba mana mutanen kirki Allah zaba mana za su ji tausayin mu su mana abin da ya dace duk wanda zai zama alheri akan jama'a Allah ya bashi duk wanda zai zama fitina akan jama'a Allah ko yana da ƙarfi yana da wayo Allah ka hana shi albarkaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to abin da ya zama fitina a cikin wannan lamari da ake na zabe Allah ya sa Allah ka kauda abun Allah karka ba su ikon kawo mana fitina a ciki abin da muke fuskanta na watan azumin Ramadana Allah ya nuna mana Ramadana din Allah ba mu ikon yin ayyukan alkhairi a cikin sa albarkaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da mu'jizarsa albarkaci Sheikh Ibrahim albarkaci Tijani da karamarsa albarkaci Sheikh Ibrahim da faidarsa albarkaci Al-Qur'ani da ayoyinsa فاتح الصلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد بن الله ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين